بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومن لمعلوم ضرورة جهت من ديننا يقتل كفرا ليس هد ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباه كالزنا فلتسمع وواجب النسب إمام عدل بالشرع فعلم لا بحكم العقل فليس ركنا يؤتكر في الدين فلا تزك عن أمره المبين إلا بكفر فانبذن عهده فالله يكفينا أذاه وحده بغير هذا لا يباه صرفه وليس يعزل إن أزيل وصفه الحمد لله الشيخ إبراهيم اللوكاني تقمده الله برحمته yayi magana akan abubuwa kulliyatul hams ko kuma maqasidu shari'a a wancan darasin inda yake cewa hibzu dini summa nafsin mal nasab kiyaye addini kiyaye rai kiyaye dukiya kiyaye nasaba wa misluha aqalu sannan da kuma hankali wa irdun da kuma mutunci yace karwaje wajibi ne a kiyaye su wannan daman ya shafi kowane mutum ɗaya kamar yadda na faɗa a wancan idan ya shafi iyali kuma shi ma akwai wa'annan a ciki sama kuma akwai ƙarin guda biyu shine aljanibil mu'assasi lil usra bangaren gwamnati a iyali ita gwamnati da iyali zubin gwamnati ne da ita mai gwamnati take da shi shine dawwama da kuma ci gaba duk abin da kake so misali zaka siya ko fili ko wani abu in aka ce gwamnati ce ta yanke ta bayar kai tsaye zaka siya don ka san babu wata matsala sannan in aka kafa abu a gwamnati ko ta tafi wata ta zo a kai za a tafi shine dawamar da kuma ci gaba kullum abu yake tafiya baya yankewa wannan bangaren akwai shi a iyali shi sa musulunci bai yarda da ai aure tamfarare ba a ce a yau gobe a rufa a'a sai dai mutu karaba shi ne janib mu'assas sannan shi yake haifar da sarakuta ta ta tafiya na saba tana ci gaba wannan yana gada wannan yana gada wannan to wancan kuma aljanibul mu'assasi almali nan kuma an tsara yadda za a tafi da dukiya tun daga abin da ya shafi sadaki za a bayar sannan annafaqatu wal kiswa wal kiswatu alal zawj ciyarwa da gurin zama da bada abinci yana wuyansa sannan akwai haƙi na raza'a shayarwa inda za a rabu akwai haƙi na hadana raino inda za a rabu akwai haƙi na in an sake ta Allah ce mace ohunna a ciyar da su daɗi a kawo wani abu a bata a bata kyakkyawar magana sannan akwai kuma kare ita mace a bata security na abin da ya shafi dukiya a nan bata da wannan abu da aka ce a yi kariya aka bata a kawo wani mangudin abu a bata wanda ko da an sake ta za ta je ta rike rayuwarta sannan kuma a cikin aljanibul mu'assasi shi kuma ba a yadda mijinta in ba shi da lafiya ba rashin lafiyar da an an gani za a ce an yafa wanda zai tashi to ba a yadda ya auro wata ba don zai rage mata inda zai mutu zai rage mata samun gado shari'a ta hana shi sannan ko ba a yadda ya sake ta ba in ya sake ta zai fidda ita daga cikin gado wancan ma ba ta sako ba to wayannan shine janibul mu'assasi almali wanda yake a cikin wannan sannan gado ya shiga ciki sannan kuma maganar waƙafi na usra shi ma ya shiga ciki sannan kuma aƙila ta shiga ciki wanda da za a samu wani daga cikin zuri'ar ije aikata wata tabargaza in aka zo za a ɗora biyan diya to dangin mahaifinsa maza su za a dinga nema sai sun kai ko sun kai mutum ɗari biyar ko sai an ɗora masa su za su haɗu su biya wannan abu to shine aljanibul mu'assasi almali lil usra to wannan shine wanda shi malam anan bai magana akan su ba to akwai kuma na umma akwai kuma na insaniya su ma duk makasidin shari'a yanzu ba zan magana a kansu ba na ƙara wannan ne da shi fi shafarin to sai malam ya ce wamin umarli ma'alumin daruratan jihad wanda abinda yake ma'alumin min addini bid darura wanda addini an san haka yake a darura babu wanda yake da ja a cikin musulmi to sai zama jihad ya musulunci ce ba haka yake ba yanzu sallah biyar ai ma'alumu ne min addini bi darurati wajibi ce akan duk musulmi baligi mai lafiya ko mara lafiya haka azumi wajibi ne haka zakka wajibi ce haka haji wajibi ce haka shahada ta ne أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم واجبين حكا ساتا حرام شيء كذا شنجي حرام كذا زنا حرام شيء كذا وانا شيء معلوم من الدين بالضرورة wanda ya dubi wa'annan ta lissafa wa'annan na su sallah su azumi sai ya musunsu sai ce min dinina a cikin addinin mu wayannan da aka lissafa kowa ya san yanke take aka suke to ya kutalu kufra za a kashe shi kisan kafirci laisa hadd ba kisan haddi ba kisan haddi kafara yake zama wannan ba na haddi bane kisan kafirci za a dan ya kafirta ta ina ya kafirta saboda ya warware annabtar annabi sai ya karyata shi yana cewa sallah ba farilla ce ya karyata annabi alaihi salam kisa suka ce kawai ya kutala kufara sai a kashe shi kisan kafirci ba kisan haddi ba kisan haddi shine wanda in an kashe shi an dauki an warware masa matsalar su kuma sai zame masa kafara to shine wannan wannan baya ciki shi yasa malamai suka ce amin idan mutum ya daina sallah to ɗayan biyu imma ya sakandanta yana jin ya tinkasa ya gira ba zai sallar ba amma ya san wajibi ce a kansa kawai saboda jin lafiya da sanyin inuwa ce ba zai ba wannan hukuncinsa da ba ko kuma ya ce a shi kawai sallar bai yadda wajibi ba ce to in akwai hukuma ta kama shi mai wancan da yake yin sallar za ta tankwasa shi in azumi ne yake haka amma in cewa bai yadda ba to yustatabu salasata ayyam za a ba shi dama ta kwana uku ya dawo cikin hayyacinsa ya komo in yake to kuma shi kenan wannan kwana uku za a sa a taimako aji ana jin hankalinsa in bai yi ba to za a kashe shi kisan haddi ai kisan kafirci ba na haddi ba to idan kuma ba wannan aka yi masa ba kamar irin yanayi haka wanda komai ya shafi Allah to ba shi da nauyi kuma a gurin al'ummar duniya to in an samu irin wannan to randa aka ja hankalinsa in ya dawo zai yi sallah idan ya yadda sallar wajibi ce a kansa kawai ya sakandanta ne ce ba zai ba to sai ya rama na baya idan kuma cewa yayi sallar nan ba wajibi ba ce ya kafirta ran da ya ga zai zo ya sallah to ya dawo musulunci ya zama musulmi shi kuma al-islamu ya ci goma kablo ya yanke abin da yake ba sa ba zai rama sallar ba shi yasa fatawar in an bar sallah ba za a sake ba so ake a dinga tantance ta a shari'a da ilimi ba kara zuba bane kawai amma dan an bata lokacin ta ya fita ana rama ta shi yasa yin sallah salo uku ne da ita akwai adai wadda aka yi ta akan lokaci kamar isha da muka yi yanzu kaga adai ne idan mutum ya yi ta garin yin ya aiwatar da wani abu da ya bata ta to sai a ce ya maimaita ya sake ta shine i'ada shine salo na biyu da salo na uku shine qada ramuwa in ya bari lokacin ta ya fita zai yi ta to ramuwa yake yi to anan ake haka annabi alaihi salamu da aka yi gazwatul ahzab har sai da rana ta faɗi duk ba a yi sallolin nan ba amma sai da aka da aka yi su shine wannan ta ce wa misir haza kwatankwacin wannan meye wannan ɗin shi ne wanda yi masanta abinda a addini da rura kowa ya san haka ike shi ne ce manna fali mujma'in wanda i kore abinda malaman musulunci suka yi ittifaki a kansa amma ittifaki wanda suka yi lafazi a kai ba su kuti ba in abu ya zo duk suka shuru to ijma'i ne amma ba a yin hukunci irin wannan a kansa amma in duk kowa ya faɗa ya ce wannan mun yadda haka yake addini to ya zama ijma'i to wanda ya kore shi a wista ba haka zina ko kuma ya halitta abin da yake haram kwatankwaci kamar zina to shi ne hukuncinsa shi ma wancan ya kutalu kufuran laisa had za ka ce su kisan kafirci ba haddi ba shi sa malamai suke cewa daga cikin abin da ake so a ba musulmi tarbiyya ta harshe akwai lafazin da ya shafi giya da bahaushe yake ce mata ruwa wannan haramun ne don ruwa halak ne Allah yadda a sha giya ko bai yadda ba in ya bata wannan sunan ya halitta ta to sai jefa kansa a cikin hukuncin ridda shi sa ba a yi harshe sai yanka wuyan mutum ga wannan ba a yi sai ce kwatankwacin sa ne amma malamai suka ce malam anan ya faɗi magana ne zurfi ne da yawa amma a hakikanin gaskiya a gurin malaman musulunci abin da yake mujma alaihi malamai suka hada a kansa wa'yansu daga cikin malaman musulunci sun ce ba a kashe shi kamar yadda za a kashe shi a kan ma'aluma mina dini bai darura shi baya ciki saboda haka akwai abin da yake an haramta shi linafsihi ko lizatihi akwai kuma abin da yake an haramta shi li'aridin da abu mai jibujirowa zina an haramta ta da zatiya da kanta shan giya an haramta da zati riba an haramta ta da zati amma cin yin azumi ranar idin karamar sallah ko babbar sallah shi ma an haramta amma li'aridin saboda bujirowar wani abu ba akan kansa aka haramta ba me yasa aka haramta azumi ranar sallah saboda ziyafatul lahi Allah ne yake gayyata kaliyafa ake maka yau mashrubi akalin mashrubi ranar ci da shaci to idan mutum yace ba zai ba an haramta yi to wannan li'aridin ne haramta cewa bujirewa wannan gayyatar ta ubangiji da liyafar yayi to wannan shi ba za a kashe shi ba wannan li'aridin ne ba lizati ba tuna so mu fahimci wannan sai ce faltasma'i ka saurari wannan zancen ta kamila ce saboda waka amma ta ba da ma'ana ka saurari wannan zancen to da ya gama da wannan to malami ne ɗauko abin yake da tasalsul shi ne logical sequence ya ɗauko shi kaga da ya faɗi kiyaye addini kiyaye rai kiyaye dukiya kiyaye nasaba kiyaye hankali kiyaye mutunci wanda ya saba wa sha'anin addini wanda yake na wajibi yace ba haka ba ga hukuncin za a masa za a kashe shi haddi kai kafirci ba haddi ba wanda kuma abin da aka aka haramta bi zati ya halatta shi yace halak ne to shi ma za a yi masa wannan to talaka zai yi ko zaman kara zuba za a yi wannan ai ba zai ba to sai cewa wajibun nasubu imamin adali wajibi ne al'umma a kafa mata shugaba adali shine wanda wanda yake ciki kidabi ubangiji in yi alqur'ani idan mutane ba su zauna sun fahimci da wa yake magana ba to za a yi baragada in qur'ani ya magana wani abin ɗaiɗaiku ku yake magana da su ya shafi kowa aqimus salata wa atu zakata da kowa yake ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun a gaishe ce ba man shahida minkum ash-shahr falyasu wannan ke tsawon lil muslimin jami'a lil afrad yake nufi amma in aka zo maganar rigima ta aure ta ice ta ice aka rikice sala ce fabu asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wannan yake dabu ne lil qudat talqalai su ne suke da dama da za su kafa hakamaini a je a gama a tattauna a dawo da alkali yankin hukunci sai ce wa in janahu lis-salmi ko lis-silmi sai ce fajnaha laha in suka karkata wajen zaman lafiya da surutu kan aka karkata wannan da waliyul amr ake shugaban kasa talaka baya hannunsa wajen yaki ya ba da ya declaring a yaki ko jin babu sai shugaba to saboda haka anan sai ce wajibi ne kafa shugaba adili amma me yake nufi da adalcin adalcin shahada adalcin ba da shaida shi ake nufi anan wanda zai iya zama shugaba ko gwamna da makamancinsu to sai ya zama zai iya ba da shaida wannan shine adalcin da ake so a musulunci farko wanda zai iya ba da shaida a karɓa shine musulmi to sai ya zama musulmin ne na biyu hankali balaga sannan hankali sannan ya zama ɗababawa wajen shi bawa a raini ake kallonsa sannan kuma zama ba fasiki ba ne don fasiki shaidarsa ba ta tsayawa ba ta tsayawa ana manta an ce wata rana a fada wani ya zo an zai ba da shaida a kan wani sai ce da mai martaba sarkin kano wanda ake magana a kan sai ce ran sarki daɗe rigan nan ta sama ta turanci ce da sarki ce ta shifta ba za ka karɓar shaidarsa ya fasiki ne ya sako riga turanci wa zai karɓar shaidarsa riga turanci a cace ya cita shi ne maganar riga turanci ya hausa ce ya yi an hausa sun kai hausa ta mutu eh a gaban sarki mai martaba sai rigar nan tasa ta turanci ta aka ce ta shifta fasiki ne zai karɓi shi da fasiki ta ce ki to shi ne shi ne sai wato adalcin da ake nufi ya zama musulmi ɗa baligi mai hankali ya zama ba fasiki ba saligi to duk wanda ya samu wannan za a iya ba shi shugabancin al'umma sai ce amma kafa shi ɗin da ya ce wajibi ne sai ce bishari a shari'a la bi hukumil aqali ba da hukuncin hankali ba saboda su mu'tazila kamar da jahiz ya tafi akai su sun ce kafa shugaba a hukuncin hankali ne ba a hukuncin shari'a ba shi hukuncin hankali shine akwai abin da hankali ba zai taba yadda babu shi ba ko zai taba yadda akwai shi ba ko me za a yi misali a ga abin da ike samamme a ce ba wanda ya samar da shi hankali ba zai taba yarda ba da zo ka tadda gida ginan ne dole ka tabbatar hankali ya tabbatar akwai wanda ya gina shi to su mu'tazila sun ce at-tahsin wa taqbihu lil aqli kan abu ko munin sa kawai da hankali ne ba da shari'a ba saboda haka suka ce a ka'idar hankali bayan da al'umma ta zauna kara zuba ba shugaba kuma ta shayi larabawa ya suke zaune karansa ba suke kura zuwan hannu aka yi a nono wani ya lasa an aiki yarinya a kwariya sai da aka shekara arba'in ana yakin kare dangi a kan wani ai sai rayu inda ba zai yiwu ba shugaba wato ba za a rayu ba kaga ba hankali ba ne shari'a ce ta ce a samar da shugaba annabi alaihi salam ya ce idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahdahu idan mutum uku suka fita za su yi tafiya to su shugabantar da mutum ɗaya yasa tafiyar mutum ɗaya balaguro zuwa wani gari a musulunci ba ta da kyau ta mutum biyu ba ta da kyau ta mutum uku ita ce mai kyau ta shari'a wadda za a samu shugaba da talakawa biyu suna biyayya shi kuma ina musu jagoranci kuma in ma abu ya taso dole shi zai magana a madadin su ba baraga da za a yi ba in za a yi abu zai shawara da su an aka gama shara abin da yanke dole su yi akwai wanda suka taba tafiya suka yi irin wannan suka zaɓi da ya zama shugaba sun tafi dokar daji sai hadiri nan da nan suka ta suka samo tsumango suka kakkafa yan dokoki suka ɗauki tsumokarin suke da su aka nan da na aka yi rumfa aka samo yawa aka ɗaɗɗaure yawo kuma ta ƙari shi wannan wanda yake shugaban sai ya zauna a ruwan yana dukansa inda ba yawa ya riƙe su suna ciki ruwan baya taba su sai haka ya ce aini ne shugaba ai sai ka shigo ce sai in kun sauke ni sai ku bani umarni in ku ba ku sauke ni ba wanda ya ce bani umarni a cikin ku haka aka hakura to haka ya musu ce aini ne shugaba dole in bari ku ji daɗi in kare ku ko da zan shiga wahala to musulunci akan haka ya tsara tafiya shine idza kharaja salasatun fi safari falyu'amiru ahdahu sannan da ya zama a shari'a din ba da kawar shugaba wane ne da haƙƙin ikamatul haddi shugaba to haga wannan ya sa shari'a ta wajabta lallai a samu da shugaba wasariqu wasariqatu faqadahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim kaga wannan sai hukuma dole sai a samu shugaba الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة شي ما سيد الشغبة والذين يرمون المحسناتكم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون شي ما سيد الشغبة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض kaga shi ma sai da shuga wato yasa ce bai shari shari'a ce ta samar da lalle sai an kafa shugaba ba hukuncin hankali ba sannan shi shugaban ko na sallah ko na tafiya ko na al'umma sai an samar da shi to ana zama shugaba yana zama bi ta'ayyini min Allah Allah ne kansa zai ayyana shugaba kamar da yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi Allah ne ya nada shi da kansa shikenan ba wanda zai shiga kuma Annabi alayhi salam yace muru Abubakar fal yusalli bin nas kuma rancu Abubakar ya mutane sallah ya ayyana shi da kansa saboda ka ba wanda kuma ya ce ba shi ba to irinsa in kuma babu to sai kuma shugaban da yake kai yi wasiya ga wani cewa in na mutu wane kamar suna bakar yau suna umar radiyallahu anhu in duk ba wa'annan uku to sai kuma jama'a ne za su zaba shine nasbu imami sai su zaba in za su zaba wannan sifa ta adalci ana santa ne ibtida'a wa indaktiyari lokacin da ake son sa a sanya da rukun za a zabe shi yana nan amma da zai hau kuma ya sauka daga wannan ko ba za a canja shi ba sai wannan siffar ta adalcin ta lokacin zaben sa ne yana da wannan in ya hau ya sakandanta mulkin ya karfi kuma ya ce shi ba haka ba to sai dai a hakuri da shi ko ya sai a hakuri da shi to haka ake shi ne malamai suka ce a karkashin wannan suka ce annabi alaihi salam ya rasu da zawali ranar litin inda zawali aka yi cinkunjin usana bakar ya tashi ya ce wannan al'amar ba makawa sai an samu wani zai rike shi dukkan masallacin annabi sun bayan an nuzufa ce sadakata sadakata sadakata dole in babu wanda zai shugabanci al'umma kuma ya lalace annabi sun dai gashi haka bar shi haka sai aka tabbatar ya rasu nan da nan yace sai an yi haka suka ce sun goyi da baya sai ansaru suka tafi saqifa to bani sa'ida wanda tana nan har yanzu a Madina sun batta sai suka je suka fara tattauna sai na Abdurrahman Aufi bin Aufi radiyallahu anhu ya ga cewa aukar gafu abin da ake ciki ya sauri ya tafi da sina Umar radiyallahu anhu suna zuwa suka tarda su babu ibn al-munzir ce minna amiru wa minkum amiru wa man ababa fa haza ha sai suna bakai sa ai ubangiji shaye da mu kalzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ce na hannu sadiquna na hannu sadiquna mu aka ce ku bi kuma al'ayyin mace min quraishi a wannan yanayin ba wanda zai shugabanci mutum ba quraishi ba duniya ta karba ko da kwarjinin da suke da al'ayyin mace min quraishi sai sai na umar jiran ku kawo hannunka maka wa a sai sai ayi kuna haza wa anta hayyu wannan zai kana da rai yace ubangiji subhanahu wata'ala cewa yayi alqur'ani la tahzan inna allaha ma'ana iz yaqulu li sahibi Allah da nasin sai tabbatar maka da abotakar annabi alayhi salam sannan iz yaqulu sahibi la tahzan inna allaha ma'ana sannan asbata laka ma'iyatahu kama asbata hali rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace waye yake da wannan falala duk tara ko mu dudiya da ka sai ya masa waye a sanan jama'a su aka da masallaci ana yace to kun azo ayi ayi jana'izar annabi alaihi salam in ba ayi wannan ba to abu zai baci yamin ana cewa annabi alaihi salam amr ibn al-as radiyallahu anhu yace to kakkabar wani da baka amince masa bai fita daga madina karkabar wani ya shigo a lokacin lokaci ne hare ya ban tsoro da tashin hankali ba karami ba wannan kasar in aka ce da sarauta tana da karfi aka ce sarki ya mutu ya aiki kudu lokacin da aka ce sardauna sun mutu me aka yi da azumi kudu ina wala kudu ba mai tsayawa da aka ce murtala ya mutu ran asabar kasuwa ta hankali ko ta ina gudu aiki tashin hankali to ba jagoran da zai tafi da al'umma in ba ya maza to aka yi maza sai a ce wani aka sa to sannan mutane suke nutsuwa to sai a sai da aka zaɓe shi za ka ce to ayo annabi alisan wanka sai wata murya ta ce a cire rigunansa ha shi kenan kar ku yi masa wanka sai sana abbas ya ce ina ba za mu bar tafarkin annabi mu alaihi saboda wata murya da muka ci can sai waɗansu suka yi irin nu'as na aka ɗan gangaɗi sai murya ta ce ku yi masa wanka amma kar a cire tufafinsa hidir ne yake muku wannan magana nan da nan aka zo sai na alishimar wanka da dalawa sai na abbas da sai na fadul ibn abbas su kuma suke rike masa amma dukkaninsu kowa ya ɗauko yanki ya rufe fuskarsa ba abin nan dinsa ya ce da rifargarsa a kai kuma an ban da wa'in da ya ware ce wanda duk ya ga jikinsa ko baki ba zai tashi da ido ba to su suka yi wannan suna yi sai kuma kusamu da usamatu ibn zaid da shakaran su kuma su suke zuba ruwa aka zo aka yi masa likafani guda uku sahuliya na audiga farari to sannan aka binne shi ana yi wannan alisan wasu kenan sai fitina ta taso wa'anda suka ce ba su ba da zakka ba sai suka taso wanda suka ce ba za su ci gaba da yin sallah ba sai fitina ta taso wa'anda suka ce su kuma shan giya da hana zina su ne ba za su lamunta ba can wayansu kasashe wajen su yaman mata suka dinga yin lalle ana raba goro ana ta munna ana su yara su dole sai na abubakar farko ice jeshi usama usama ta dan zai dirje lawan anhu da annabi alaihi salam ya ce zai je ya kirum a inda aka yi mahaifinsa shahada yana dan 18 sai na abubakar ya ce san za da suka ce ai annabi sun ya rasa ya ce a ina tun daga wannan zamu canza sai ya tafi nan ne aka nada shi ya tafi sannan wa'anda suka riddan ya hada rindina sai da ya daura tutar yaki goma sha ɗaya a rana ɗaya zai fuskantar da su ce madina za ta makwace sai dai in na fito da gida kura ta kama ni ai ba karamin jarumi sai anan suka gane maganar da annabi alaihi ce a baya shi dama yi wa mutane sallah mata suna cewa shi na da sanyin zuciya in ya hau karatu ba zai iya ba kuka zai dinga yi a tsasi na umar da a sai suka gane wannan abun ba haka yake ba wannan sanyin da suke gani zuciya mai karfi ce samit a shaddu min jabal ya fi dutse tsayawa don dutse kana iya zuwa ka cire shi amma wannan ba zai canji da kan abin da yake ba to haka ya ta wannan sai Allah ya jefa kwarjinan madina a cikin dukkan masu kawo hari wanda za a ka hari sai a kame din na ciki ba kowa duk sun fita haka aka yi sai da aka je Khalid ibn Walid ya shiga ne fitan duk wanda suka wanda suka ta da'awa annabta a kasashe fitai da da su kan hanya duk imagan kowa amin Allah saka musu da alheri to ne suka shine ce wajibi ne a nada shugaba domin ya sai da wannan sai ce fa laysa rukunan yu'ta karfi din amma ba rukuni bane za kudire a addini zaka kudire cewa menene musulunci da samaraka jibril alaihi tambayi annabi alaihi salam sai ce an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga shahadata wa tuqima salata wa tuti zakata wa tasum ramadana wa tahujjal baita in ta'ata ilaihi sabila to shi wajabcin kafa shugaba ba irin wannan bane ba wajabci ne na irin wannan ba wanda in kace ba wajibi bane kuma ka fita daga musulunci yanke hukunci ba irin sa bane shi yasa ce laysa rukunan yau ta karfi dini fala tazik an amrihi al-mubin ba za kuma ka karkace daga umarninsa wanda yake a bayyana ba duk abin da yace ayi ka san a shari'a haka yake to baka isa ka takandanta kace ba za ka bi shi ba ba za ka kauce ba ya ce ya tsaye da lokacin yin sallah dole ka yadda da wannan ya ba da sanarwa ce ya yadda an ga watan ramadan dole ka yadda kai azumi ya ce ya yadda shawwal ya kama dole ka yadda kai sallah ya yadda cewa zulhijjata rana kaza ya kama goma gashi wurin nan yawmul adha a ranar za ka yi layya shine la tuzin an amri hilmu bi duk abin da yace ayi kar ka zo ka ce wai zamani ne ba akan gaskiya suke ba sai ka ga me suka ce kai in a shari'a haka yake to dole ka illa bi kufrin inda ba za a yi wa shugaba biyayya ba sai inda izo da kafirci ba waha wato kafirci karara wanda ba zai taba karɓar tawili ba kafirci ne tsakwar kowa ya san wannan abu zai karɓi tawili ba yau ce ga gunki a dinga zuwa ana bauta a zan a dinga sujada ana gaishe shi wannan kaga ba za a ba to in ya zo da wannan ba za a bi shi ba fan bi zanna ahadahu sai ka jefar da alkawarin biyayya gare shi daman duk shugaba ka san sai kai masa mubaya za ka bi shi to in ya zo da wannan za ka warware wannan mubaya a taka ce in kana da ƙarfi wanda za ka iya fitowa ka faɗa to sai kai in babu to a zuci za ka gaya wa Allah na warware mu baya a ta gare shi ko ka ja bakin ka shi saboda in ka yi fiye da haka to abu ya fi karfin ka sosai a yi maganin ka kuma to a nan za a yi sai dai Allah ce akewa to sai to Allah ba na tare da shi sai shi malam ya ce fallahu ya kafi na azabu Allah ya isa mu Allah ya isa haka ya ce Allah ya isa in shugaba ya canja ya umarni da kafirci to Allah ya isa mu wahadahu shi kare shine maganinsa domin nasi ya tuho biye da Allah kuma shine malikul mulki yutil mulka man yasha wa yanzul mulka man yasha wa izzu man yasha wa yuzillu man yasha yace to shi kadai muka bar wa haƙi a gurin sa yace bi gairi haza da wannan wannan umarni da kafirci to la yubahu sarfu bai halitta a cire shi ba ce yana wani abu ya sakandanta yana to'in tsawa da haka mutane suke so ba ya ce ba za a kuma juyar da shi a ce a'a ba a yi ba walai sai uzal ba kuma za a tuɓe shi ba in uzila wasfuhu in aka tafi da siffarsa ta adalcin nan ta yadda za a tafi da mutane sai ya canja ya ce to a haƙura saboda shi mulki mudda aka ce za a yi fitina a kauda mai shi to abinda zai biyo baya sai ya fi wannan domin zaluncin shugaba da zai shekara arba'in yana zalunci to zama na minti biyar ba gwamnati ya fi wannan haɗari ya fi haɗari abba wane mutum ai in aka yi wanda yake da rai yanzu ya duba ya duba iraki ya gani da america ta ci kasar mai burema yi sai da zarfin ɗan gwamnati shikenan har yau wata koma yana da zarfin ɗinta shikenan kuma ta tafi dukkanin gaman farastata da babu intelligent babu bangaren defense babu bangaren shari'a duk ya kashe an ya maida ya kafa abin yaki an yi wannan an yi wannan har yanzu babu shi sa annabin rahama da shirya da sai ce kawku in kuka yi za ku zo ku san ku koma da ba za ku dawo yanzu wauta mutane suke yi da wa'anda daman can ba su san damar su da haƙunsu ba su dinga kiraye-kiraye a duniya cewa ai sai an gwamnati sai ta sauka sai an yi kaza da doke-doke da kone-kone wayannan abubuwan aka ba su ba su mutu ba to ba ne zai zauna lafiya yanzu a misira lokacin da aka tasarwa husni mubarak a cikin mako daya matan auren da aka shiga gidan ake musu fadi sun fi dubu ɗari uku a gidan aure saboda ba gwamnati kowa ya tawaye duk gidan da aka aka shiga ba ta gidan ta musu aka sai kowa ya karbi karfin sa ya kare a shata ne ce kawai amma sai a dinga ganin kamar wata jarumta ce wayansu kasashe sun zo da fitintunu duk ƙarya suke ba sa san duniya ta zauna lafiya kuma sun hana masu mulki su burkushe barna duk mai mulkin da yake kai banna shi in ya taso yana cutar jama'a sai ce yana da ra'i haƙƙi amma wa'anda yake cuta su ba su da haƙƙi in aka murkushe shi mai mulki yana sauka sai a ce a kafa masa kwamitin bincike a ce akwai wani international court ita za ta yi bincikensa a ce an kama shi da laifi so da aka masu mulki yake jin tsoron murkushe ɓarna so da aka mutan ƙasa su zauna cikin bala'i sharrin da bature yi wa duniya kenan a yanzu ya ɓata ta duk mabannaci sai ci karansa ba babbaka amma mutanen kirki za a ta cutatar da su da an tashi za a yi masu cewa abu yana da haƙƙi amma wanda yake cuta ba shi da haƙƙi wai to mulki ana kafa shi so da maganin irin waɗannan abubuwa a murƙushe kowace irin barna al'umma ta zauna lafiya Kalibiya ita ma tun da aka ta zama kowa inda ya shata shikenan in ya shata ya fi makami ya fi karfin yan wasi ne zai shugabanci gurin in wani je ya sake ɗauro rundunar shi ya kore shi shi ko sai ya to haka ake ta yi ta ma ƙasa ta warke ce shi amin isa ce laisai uzal in uzila wasu sai a haƙura in ya zo da kafirci ne ba za a ba amma sauran haƙuri aiki a tafi shi na daga cikin abin da masana suke cewa demokurasi in ka tattara ta amfaninta ɗaya ne raka shi ne hanyar canja gwamnati bisa sauƙi shi ne kaɗai amfaninta canja gwamnati kowa yake so ya karanta suratun namuli innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azillata Allah ce wa kazalika yaf'alu dun mulki ba a karɓa shi sai da ƙarfi shi yasa hatta wanda ya bada mulki yace walillahu malikal mulki tutil mulka man tasha bai ce wata akuzul mulka ce watan zibul mulka da ƙarfi ke karbi shi da ya bayar da tanzibul mulka mai man tasha saboda haka duk wanda izo ya ƙahara magani zai yi ya rugurguza duk abin da wa'ancan suka yi ya kakkama duk wanda suke da ɗaukaka ji ya kai su koko ya kashe na kashewa shi ya sa ko in aka tashi ya zama bulaji karkashe mutane ake wanda ba bulaji ɗin ma duk wanda suke maɗaukaka duk kurkuku ake kai sa kwace duk abin da suke da shi kuma ya ƙahara ya taɓa ya miƙe ƙafa ya kuma shimfaɗa nasa amma ta demokurasi ya zama na in aka yi ya faɗi zuwa za a yi hannun ƙoba a yi masa lissafi a yi komai ya sa hannu ya sa hannu su gaisa kuma ya shiga da motarsa ana jiniya an gama aka rantsar da wani shi kuma zama ɗan kallo shi kenan in an gama kuma ana wani wa kira shi sara a tsohon shugaba ne yana da ƙarfi shine roman democracy amma duk abin da ba na ba in dai za a ci na gwamnati haka za a yi a wancan amin to shine amin to nan za mu ta sai mu tashi wa amurbu amurbi urfin wacce ne na mima wa gibatan wa salatan zamima aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam Thank you.